الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي نواني قوتا يوم شا sha shidda ko ya kamata a ce ya kai sha shidda to daren sha bakwai daren sha shidda kinan sha biyar daren sha shidda duk irin waɗannan na kwana guda dai in wata musulunci na babin damuwa bari dama shina ashirin da tara yana mi yawwa ana iya samun saɓani a ramma watan musulunci yana ga wanda ya mutu talatin da wanda ya mutu ashirin da tara sai a samu tsere ya kwana guda to almuhimmu sha biyar daren sha shida ga watan wato bakwai kenan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan daya miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2026 haka ne ko muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a satin da ya gabata mun zo a aya ta hamsin da hudu mun fara bayani kanta a cikin suratu yunus kenan a shafi na 215 sai lokaci ya yi muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah ya ce, walau an na likulli nafsin zalamat mafin arzi na fitar da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
نعم كما يد تفسير ميكي بدانا mun sani cewa wato abinda muke farawa da shi shine ilmul munasabat sannan asbabun nuzul in akwai kuma wani lokaci mu fara da asbabun nuzul sannan zo zuwa ga munasabat sannan sharhul mufradat sannan kuma masail da suke karkashin aya a satin da ya gabata mun faɗi munasaba za mu ɗan tunatar saboda muhimmancinta sharhul mufradat kuma an karanta cikin jalali kinan ba mu bukatar sai mun maimaita shi kenan yanzu za a faɗi munasaba sai a zo zuwa ga bayanin mas'alolin da suke karkashin aya walau annahu likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ya faɗa kamar yadda mun ce anna hadhihi al-jumla min baqiyati al tana daga sauran abinda an ka umurci kenan manzo ya faɗa ba an ce qul i wa rabbi innahu lahaqqun ba kenan sai sai su zamanto kuma qul law anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih ba sani ko mun fahimta ba yawwa to shi yasa sai aka kawo shi a wannan yace kuma Allah bai ce ba walau anna lakum abin nan yace Allah yace kullu nafsin an gane ko sai kawo kowace rai dan saboda a nuna maka babu wata rai wadda za ta iya daukan nauyin wannan azaba kada mutum kada mutum ya sa tunanin zai iya daukan nauyin azaba irin ta Allah ba haka nan bane an gane ko shi yasa Allah ce kullu nafsin gakkasa tsammanin waye akwai wani mai juriya wanda zai iya jure ma azabar Allah abin da yake nuna maka babu mai juriya wanda yake iya jure ma azabar Allah zaka ga mutumin da yake ake jiji da shi da karfi an gane ko sai Allah ya ciro mai ciyo irin ciyon tsara ko ciyon hypertension sai ga mutum ya koma shi na kugi to kaga bai iya jurewa kai ba wai ciwon tsara ba ko ciwon hypertension tuto da hitsari da Allah ya ce kashi ya tsaya bai hitowa hitsari wallahi komi girman kato zaka shina wayo ni wayo kai billahi din to zaka shina zaka inta da Allah kai da hitsari in an ce ya tsaya an kai karshen ka zaka ga mutum biloniya na duniya in an ka ce fitsari kare ya fita a cikin jikin shi da kuma mi da kashi sai ka ga mutum an kai shi an samai wani tiyo kashi na fita ta wannan bangaren fitsari na fita ta wannan bangaren a ina dan adam zai iya ja da Allah babu wata ne wanda ta iya ɗaukar jure ma azabar Allah don haka kai ta kanka eh bare jin don ana cewa a'a babu abin da za a yi wallahi mm, azaba Allah subhanahu wataala tabbat za ta zo inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi to kaji munasabar wannan aya da ayar da ta gabata kamar yadda ibnu ashur ya tafiki akan hakan da to walau anna li kulli nafsin ko da dai ko wace rai an gane ko zalamat wanda ta yi zalunci na amsa ne akan mi akan abinda baqiya ne na abinda sun ka faɗa tunda Allah ya sun yi tambaya ne sun ce a haqqun hu sai ce mi qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin a wancan sati muka ce bi mu'jizina yazo wurare guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma ko ba haka dan bane na farko cikin suratul an'am inda ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi i'malu ala makanatikum nabiyu anan cikin suratul yunus wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin na uku cikin suratul hud qala inna ma ya'tikum bihi allah in sha wa ma antum bimu'jizin sai kuma na abin nan cikin suratul nahl aw ya'khudhuhum fi taqallubihim فما هم بمعجزين سيكم تكين سورة العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كما كان بني سيكم نشد تكين سورة الزمر فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من, من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين سيكم نتكين سورة الشورى وما أنتم بمعجزين في الأرض باب ولا في السماء تكين عنكبوت أكوي ولا في السماء إذا فتا أنفمتين وأن نسوني ورا wato abin nan ya zo sai kuma bi mu'jizin shi guda ne wa man la yujib da'iya Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya to al muhim walau anna li kulli nafsin da dai ku wace rai zalamat wanda ta yi zalunci mun faɗa nan az-zulmu ana nufin mi shine ash-shirku wato kalma ta zalunci tana ɗaukan ma'anoni daban-daban wani lokacin tana nufin shirka wani lokacin tana nufin wato abin nan abin da bai kai shirka ba manya-manyan zunubai wani lokacin ba tana nufin duk zunubi ma zalunta kai ne amma a istilahi na malamai in ka ji az-zulmu malaman aqida to shirka ko kuma mi ko kuma babban zunubi amma duk zunubin da mutum zai aikata matsayin zalunci don ka zalunci kanka ban sani ko mun fahimta ba walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi da dai a ce duk abin da ke ƙasa nata ne laftadat bih da ta yi ƙoƙarin fansa kanta da shi mun gane ko mun karanta a wancan sati al-mawdu al-qur'ani haka ne ko ba haka ba mun kace kalima ta lafta da tuhi daga fada yafdi ne ko ba haka nan bane ana cewa kuma fada yufadi mufadatan sannan ana cewa fada yafdi tana nufin mi tana nufin fansa sai mun kace to kana iya daukar ta sai kani al-mawdu al-qur'ani mun kace mu'tamadur rabt guda nawa ne guda hudu al-lafdu al-ma'na al-hukmu al-qissa shikenan ka hada mawdu'i mun ka ce nan Allah ya nuna da rai tana da ma fil ardi duk abin da ke kasa mun ka ce wanda yake nuna imani yafi duk abin da ke bisa dogon kasa da arziki ba wai mutum guda ba duk arzikin da ke bisa dogon kasa imani yafi shi domin nan Allah ya ce walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih to sai kuma ka dauko ayoyin da sun kai zancan nan wani wuri ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa, Innal ladina kafaru lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim kaga nan ma fil ardi ko ba nan bane sannan kuma a cikin suratul ali imran an gane ko innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum ulaikum ad-dallun innal ladina wa kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an ومثله معه آه لو آه آه ولو ان امنا اه وان اه بهكذا بني ارما ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون سمي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هكذا كسو إنجيتا an gane ko to kaga da wagga ta yunusa da wagga ta ali imrana an gane ko sai sun ka zama to ma fil ardi ma fil ardi amma ta cikin suratul dan ka gane yadda ake bambanta tsakanin ayoyi ita wagga ta ce yana da abin da yake daidai da kasa mil'ul ardi zahaban ita ma dai ko da a ce duk arzikin duniya a maida shi zinari kenan kaga ka ta ce ma fil ardi duk arzikin duniya ita ko ta ali imran ta ce a a maida duk arzikin duniya ko ma zinari tunda zinari ya fi tsada mun gane ko sannan ta cikin suratul ma'ida sai ta ce wa mithlahu ma'ahu haka ta cikin suratul zumar sai ta ce innal ladhina zalamu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu kaga da sai suka ce da za a ƙara kwatankwacin sa to bayan wannan kakkasa tsammanin wani sai ce to mi ake nufi a to yanzu in mutum yana da wa mislahu bahu an kace to in yana da duniya uku in an ka ba Allah cin hanci zai karba sai Allah subhanahu wataala Allah ramma bari mu bada ka san akwai dan Qur'ani yuna kakka sa tsammanin dan Qur'ani ya ce in yana da arzikin da ya kai kasa so biyu an gane ko ba za a karba ba wa mislahu ma'ahu to wani sai ce to in in ya kai so uku fa ana iya taya Allah ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ce wa zaril ladina takhadhu dinahum لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها komi da za ta bayar kenan ko da tana da duniya so biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan ba za a karba ba mun gane wannan da kyau dan kawai gigi ta ce to ce to kenan in an lunka arzikin duniya so uku Allah zai karba ni Allah zai yi da arziki shi ke da arzikin gaba daya to al-mawdu'ul qur'ani kenan an gane ko fan samun yi bayani akwai a duniya wanda an yarda da ita fa imma mannan ba'du wa imma sida'an hatta tadha al-ard harbu aw zaraha sannan kuma fansa a lahira ba za a karbe ta ba kuma mun faɗi abinda yawaddu al-mujrim zaka ga mutum yana gudun azaba zai bada komai har abinda ba nashi ba tunda Allah ce law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa fasilatihi allati wa man fil ardi jami'a kaji maciyaci hadda annabawa duk a ƙara wallahi mutum ya shirya maka shi tun yanzu ka gyara alaƙarka da Allah bari jin ana makuwa ana cewa sai kayi ko nan duniya an ka ana cewa sai kayi sai kayi da ƴan sanda su zo sai a wace barka to balantana mala'iku an gane ko walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih da dai a ce tana da balantana ma ba ta da shi to laftadat bihi da ta nemi fansa ta raba kanta da wannan a wancan sati da ya gabata haka ne ko ba haka ba mun ka ce za a yi ruwan bama-bamai ko ba haka ne cikin littafin dama gani ko ba haka ba to alkawali zai cika don kawai ne ce a'a mallan ya faɗa illa ya manta wani ma son shi kai in mance ce kaji ga ya mutane ƙarya eh to a cikin littafin dama gani juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu an gane ko da sittin da bakwai shafi na 267 a juz'i na biyu kaji na gaya maka amma in ka ji 267 a tsaba'ar da take hannuna don kakka sai ka ce zo tsaba'atin guda ne to bari ka ji abin da imamu dama gani ya ce ya ce tafsirul anfusi in ka ji al'anfus da annafsu cikin ƙur'ani ala asharati aujuhin ta zo da ma'ana kenan ma'anoni daban-daban goma ya ce na farko alƙalbu annafsu tana idan kwabi ma'ana alƙalbu zuciya minkum wani lokacin kuma tana nufin waɗanda ke cikinku wani lokacin tana nufin al'insanu shi karan kansa mutum gaba ɗaya wani lokacin tana nufin ba'adukum ya kuturu ba'adan sashen ku ya kashe sashi wani lokacin tana nufin arruhu ran mutum ba wai jikin ɗan adam gaba ɗaya ba wani lokacin tana nufin ahalu dinikum mutanen addininku wani lokacin tana nufin nafsul insan ran ɗan adam wani lokacin tana nufin jumlatuhu gaba ɗaya ɗinsa wani lokacin annafsu tana nufin al'uquba azaba wani lokacin tana nufin al'ummu tushe ko asali ko kuma mahaifiyar mutum wani lokacin tana nufin alghaibu abin da a ɓoye. Tau, ina na annafsu ta zobi ma'ana alƙalbu imamu dama gani ya ce fa wajuhun min ha al'amfusu ya ni alƙulubu wa ma ta hawa al'amfus in ya tabi una illa zan wa ma ta hawa al'amfus ai wa ma ta hawa alƙulubu. An gane ko? Tau, kaga wannan misali ne ya kawo maka. Kama inda Allah ya ce, walaƙad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu na an fassara shi qalbu domin zuciya ita ke waswasi shi ko na biyu da anka ce al anfusu an gane ko ana nufin minkum daga cikinku laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay minkum ko min jinsikum sannan na uku annafsu tana zakkuwa bi ma'ana al-insan dan adam wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi ay al-insan bil insan in mutun ya kashe mutun a kashe shi sai abu na hudu tana zakkuwa da mi da yaqtulu ba'dukum ba'dan sashin ku ya kasa shashi an gane ko thumma antum haula'i taqtuluna ai ba ana nufin ka kashe kanka ba a'a sashen ko yana kashe sashi don in kace mutun ya kashe kai ne kamar ka ce dauki kana ya taka maka ne alhali ko ba haka suke yi ba mun gane wannan da kyau sai kuma na biyar yace ana nufin rayuka al-arwahu an gane ko kamar yadda anka ce walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim sai anka ce mi akhriju anfusakum ay arwahakum ku fitar da rayukanku shi ko na shidda shine anfusakum ana nufin ahla dinikum mutanen da kuke addini daya fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum sun ka ce kenan ala ahli dinikum ko kuma iyalin ku kenan na bakwai shine anfusukum tana nufin nafsahu kenan mutun da kanshi walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum na an ce ku kashe kawunan ku kenan kai da kanka da Allah ya ce ka kashe kanka an gane ko na takwas athaminu al'uquba tana nufin al'uquba wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu ay uqubatahu to duk da yake nan ba a cewa ai tawilin nafsu a ce Allah bai da nafsu amma dai tsoratarwa nan nafsahu yace tana nufin wato uqubar Allah amma sai mu ce a'a ba a cewa tunda Allah ya itlaqin nafsu gare shi yana da nafsu muna garewa sai kuma na tara annafsu tana nufin mi yace al-ummu uwa yace laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira kissa Aisha yace abin da kani bi ummahatihim khaira domin bi domin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai ne ko ba haka nan bane annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to bi anfusihim tunda hadisatul ifna sai malamai suka fasara da nan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai kuma na goma annafsu yace tana nufin al-ghaibu abinda ya koyi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika yace ta'lamu ma fi ghaibi abinda ya koyi wala a'lamu ma fi ghaibika ban sa abinda ya koyi ba nan ba ba za ka fassara shi ba da cewa ba a cewa Allah yana da rayuwa da ya itlaqin nafsu gare shi magana ta daga ta kare wa yuhadhirukumullahu nafsahu to kaji ma'anonin da kalima take dauka a cikin alqur'ani to a matsayinka da dalibin ilimi baka san wannan ba an wadi ka to maka ce babu an dauko an kawo shi yasa in ka ji wani ya faɗa ce a a a kawo dalili in an ka jiya kun ga nan mun karbi wadansu ba mu karbi wadansu ba amma kullun ka ce annafsu tana nufin rai sai an ka ce a'a Allah ya ce بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ستمي فاقتلوا أنفسكم يا فاقتلوا أنفسكم kaga ba Allah ne yana nufin ko dauki ku kake ku kashe kanku ba a'a ku yaki sashin ku ya kashe sashi kuma sai ka ce ba ta daukar wannan ma'ana to kai ku ba ta daukar ma'ana in ka kawo aya ko kuma a'a ka yalla dai babu wani yalla ka tsaya ka gane karatu da kyau inni laka minan nasihin kamar da yawanci yace ma annabi Musa inni laka minan nasihin to ka ji kalma ta annafsu wanga kenan bam na farko kenan walau na cikin dama gani bam na farko alramma eh walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adab sai sun ka boye nadama kuma mun ka ce sun ce wa asarru nadama suka mi suka bayyana ta domin sarra shine yayi farin ciki to shi kuma farin ciki abu ne wanda yake yana bayyana to in ka ce ya bayyana asarru sun bayyana kenan alhamza ba ta wato ba ta zan kishiya ba wani lokaci kuma alhamza tana zakuwa mi ma'anar kishiya tunda farin ciki yana bayyana sai a ƙara alhamza sai ya nuna kishiyar bayyana abu sai zaman to ɓoyewa shi yasa wasu malamai sun ka fassara asarrun nadamata shine sun ɓoye nadama waɗansu malamai suka ce a'a asarrun nadamata sun bayyana ta saboda ita alhamza in an ƙara ta akan fi'ili tana iya ƙara mishi ƙarfi kuma tana iya zaman towa kishiya ba sai ko mun fahimce ni ba yawwa daga nan an ka samu wannan imamul qurtubi yace wa asarrun nadamata da anka ce sun boye yace wannan kafin azaba bala'i ya kai bala'i amma idan an ka kai su cikin wuta sun ka ji zahin wuta yace kai sai su kasa hakuri sai su bayyana imamul qurtubi yace dalilin da ke nuna za su bayyana ta dan Allah subhanahu wataala yake cewa qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين yace fa bayyana annahum la yaktumuna ma bihim za su bayyana nadamar su ina fata an fahimce ni wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab sun ka boye azab abin ga nadama lokacin da sun kaga azaba wa qudiya bainahum bil qist ko aka aka yi hukunci tsakankanin su bil qisti da mi da adalci to anan ma kafin mu je bayani ƙudiyya mene ne ƙudiyya a ramma? an zartas to suna ne da larabci ne suna wanga fi'ili mabriyun lil majhuli to yanzu wanda zai yin hukuncin na Allah majhuli na a a ramma yi bayani ne yi bayani eh faɗa mu da ramma mu ji bayani to ala ayyati hal قضية إن كتي مبني للمجهول ابن عثيمين رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يتي كسكور ني كتي مفعلي مبني للمجهول كتي ماي مبني للمفعول ياهي amma waɗansu malaman lugha suka ce asalin shi mabniyun lil majhuli larabawa ke cewa saboda idan aka yi abu ba a san wanda yayi ba sai su ce kusira kusira zujaju in ba a san wanda yayi ba kenan asalin shi laraba suna amfani da shi ni lil majhul amma yanzu in ka zo sun ka ce yana iya hita daga asalin ma'anar shi li asbabi to amma shi ko Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin me yasa ya kiyarda da a ce mai lil majhuli saboda in ka zo cikin shari'a zaka ce wadansu nassoshi in ka fassara shi lil majhuli zai emi zai iya zamantowa shubhar da za ta kai ga kafirci domin nan kaga wa qudiya an yi hukunci bainahum tsakankanin su sai an ka ce fi'ili mabniyun lil majhuli a mabniyun lil majhuli wa ne hukunci Allah to Allah ma majhuli na Allah bai zama majhuli wa khuliqal insanu da'ifa ne wa khuliqal insanu da'ifa halitti dan adam in ka ce khuliqa mabniyun lil majhuli kenan ma wanda halitti adam majhuli na kaga lamari ya baci ko ka ce mabniyun lil majhuli fil asl walakinahu yakhruju an aslihi ko kuma ka ce a mabniyun lil maf'uli ko mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu ko mabniyun ala ma lam yusammi fa'ilahu kaji sunan shi wa qudiya an kai hukunci gaban na biyu cikin imamu dama gani a cikin mujalladi na biyu a shafi na 136 yace tafsiru qada in ka ji kalima ta qada da qudiya ta zo cikin alqur'ani ala ashrati awjihin tana daukan ma'ana goma yace na farko alƙaza'u bi ma'anar wasiyya tana zakuwa da ma'ana ta wasiyya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ay wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ba ba ka nan bane sannan yace na biyu duka ko da misali ko ne kawo yana iya kawo ayoyi daban-daban amma dai sai in bada ko da misali guda yace na biyu qada bi ma'ana akhbara ba da labari ina fata an fahimce ni Allah ya ce wa qadaina ila bani isra'ila في الكتاب أي أخبرنا بني إسرائيل وقضينا إليه ذلك الأمر أي أهدنا إلى لوط فأخبرناه معنى تأك قضاء بمعنى فرغ يا كاري شين فرغ كو فإذا قضيتم الصلاة إذا كنت كاري صلى كما كان بني نهد يتي قضاء بمعنى فعل أي كتاوى فقض ما أنت قاض أي افعل ما أنت فاعل na biyar ƙaza bi ma'ana nazarar mautu mutuwa ta sabko ko neman sabkan mutuwa wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka ay li yanzil alaina rabbuka al-maut na shidda ƙaza bi ma'ana wajaba abu ya zan ya tabbata ko ba karan bari qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan ay wajaba al-amru wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru ay lamma wajaba sai kuma ma'ana ta bakwai ƙaza bi ma'ana kataba an rubuta وكان امرا مقضيا اي مكتوبا في اللوح المحفوظ سينا تقوس قضاء بمعنى اتم يا تكا فلما قضى موسى الاجل اي اتم موسى الاجل كما كان بني نترى قضى بمعنى فصل يا اي حكمتي وقضي بينهم بالحق كو بالقسط دو اكوي شي سي كما نغوم قضى بمعنى خلق شيني يا هلتي ابو faƙadahunna saba'a samawatin ai khalaqahunna saba'a samawat kaji wanda dama gani yace ban ce dole sai ka amsa ba kaji maganganun da kawo to kai in ka ce zaka fassara shi yasa zaka jin malaman zauri lokaci su fassara ma kalma sabanin kai da kai kake so a larabci saboda akwai siyakin da ake hankalta ma shi wanga littafin gaba ɗai bisa ga ka'ida guda na an ka rubuta shi gaba ɗai wato al-mushtarakul lafzi zahira ce ta al-mushtarakul lafzi min az-zawahir al-lughawiyya cikin yaren larabci ba yaren larabci an da wannan ba kalima tana iya ɗaukan ma'ana nawa to sai a ce tana iya ɗaukan ma'ana kaza kuma wani lokacin saboda siyakin zance ne sai an hankalta ma as-siyaqu sabiq da as-siyaqu wani lokaci al-lahiq ko ku hankalta ma as-siyaqu sabiq wal lahiq ma'an sannan a fitar da ma'ana ba mu nan wa'alar muke nan yanzu mun kaitar na biyu wa qudiya bainahum bil qist aka yi hukunci tsakankanin su bil qist da adalci har yanzu a cikin littafin al-wujuh wan nazair na imamu damazani a safha ta 157 yace in an kace alqistu ala wajhaini yace tana zakuwa na bayan ana al'adlu shine adalci yace kuma tana zakuwa almailu kalkata wal jawru da zalunci yace da in an kace alqistu wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina yace to nabi kuma alqistu aljawru wal mairu wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba sai dai nan abin da kamata mu gane shine in an kace alqistu shine zalunci wancan wa ammal qasituna daga alqastu ne shine wato zalunci alqistu kuma shine adalci kamar yadda muka kawo to kaga ba komai ne zai faɗa ba sai a sallama mishi kuma na adalci sai a ce aqsata domin almuqsitina ismul fa'il ne na aqsata yuqsitu iqsatan ismul fa'il muqsit ismul maf'ul muqsat shi ko wancan qasata ne yayi zalunci sai zamanto ismul fa'il alqasitu mun gane wannan da kyau bari cewa karatun larabci bai da amfani karanta larabci ka gane shi don ka gane qur'ani da sunna wasila ce amma ba gaya to wa qudiya bainahum bil qist an kai hukunci tsakankanin su bil qist da adalci al qist adalci al qast zalumci al qust turaren wuta wa hum la yuzlamun sannan su ba za a zalunce su ba haka ne ko ba haka ba to yanzu mas'ala guda za mu kawo sannan sai mu wuce don saboda bayanan suna da yawa wa qudiya bainahum bil qist an kai hukunci tsakankanin su bil qist da adalci a cikin littafin al qawaid al usuliyya al mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd ala al mukhalifin fiha a safha idan ka duba ta 105 da 19 zuwa safha ta 527 bainahum shin bainahum yana koma zuwa gawa maza ko mata to madalla asli a zahiri bainahum na maza ne amma nan za a yi taglibi janibin bukuri ala janibin inas to in za a yi hukumci shin mutane ne kawai za a yi ma hukumci ko ku hadda aljannu hadda dabbobi ko ba haka ba to aljannu fa'ara ma a su ma'ana musu hisabi وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين تو أكو وتقائدة من مهمنتي كركشن ونن شيني الأصل حمل اللفظ على ظاهره إن لفظي يزو أتكن نصي تو ظاهر شزاء أو كشيني أصلي حتى يريد دليل صارف إلى المعنى المؤول sai in an samu dalilin da zai sa a juyar da wannan lafazi daga ma'anar shi ta asali kun san masu tawili kullum sai su ce su yi tawili ko to ba tawili an ba a yi ba kafin ka ce lafazin gaba zahirin shi ake nufi ba sai ka yi sai ka kawo dalili don saboda asalin lafazza na alqur'ani da sunna ko ba ka nan bane asalin magana shine ni haqiqa kafin ka ce wanga lafazin za a yi tawilin sa to sai ka kawo dalili to wannan yana da alaka da wannan aya kai tsaye ina tasirin wannan ka'ida hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadisi na Abu Huraira la taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-ilm an gane ko wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhharu wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj harj da hababba da ra'un da jimun an gane ko al-qatl hatta yakfida fikum al-mal to kaga wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamani zai yi kusa sai wasu ka ce abinda ake nufi za a ɗebe ma lokaci albarka an gane ko sai malamai na aƙida suka ce a'a an gane ko ba sai mun ce cewa lokaci za a ɗebe mai albarka ba a'a lokacin nema ya taqarabu zaman in ƙiyama ta kusanto lokaci zai matse sai kaga awwin suna wato lokaci yana jujjuyawa da gaggawa kaga da kace zuwa ga tawili kace a'a albarka za a ɗebe ma lokacin ko ko kaza kaza sai kace a'a a bar shi a asalin shi ai inna allaha alhamdulillah ala kulli hal inna allaha ala kulli shay'in qadir ƙarƙashin wannan ƙa'ida kuma shin za a yi ma dabbobi hisabi ko ba a yi musu hisabi don Allah ya ce mi wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun za a tado su dabbatin kaga ya shafi kowace mi kowace dabba sai waɗansu ka ce ai ba za a yi ma dabbobi hisabi ba muna ganewa sun ka ce to ai su ba a yi musu taklifi ba shi yasa babu hisabi akan su sun yi tawili ko ba su yi tawili ba to amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada ko yuqadu lish-shatil jalha min ash-shatil qarna al-jalha akuyar da ba ta da kaho za a yi mata hukunci a yi kisasi daga akuyar da take da mi take da kaho daga alqarnu na sai aka ce qarna to kaga asali za mu dauki mi za mu dauke shi alal asl da wannan ne mafi yawanci turawa suke zuwa da su da yan filozofi sai su ce a'a ai aya kaza ba haka take nufi ba karshe sai aini sai a daina aiki da lafazin nafsi dan nan na yan batiniya da gulatu sufiya da falasifa da yan ramziya sai su ce ai lafazin ga sallah ba sallah ake nufi ba kaga an yi banna karshe sai sai abin ya kai ga mutum gami ga kafirci to dan haka nan lalle tabbas sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi ma dabbobi hisabi za a yi musu hisabi wanda yace a'a wai abinda ake nufi wai da an ka ce za a yi adalci ne wai ma'ana an nuna maka adalcin Allah mubalaga ne ma ko da dabbobi na sai ya musu adalci wannan ba gaskiya bane domin al-aslimi hamlul lafzi alami ala zahirihi to wa qudiya bainahum ga inda mas'alar ta zo za a yi hukunci tsakankanin su kenan bainan nasi wa bainal jinni wa baina ad-dawab wal haywanat dan haka kakkace bainahum ya tsaya ne akan bi haka mas'ala ta uku karkashin wannan inda Allah ce wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah da Allah ce wal waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu sai mu'tazila sun kace ai mizani da ake nufi ba irin wai irin wannan mizani ne a duniya ba abu na farko za a auna mutum abu na biyu za a auna ayyukan shi abu na uku za a auna takaddun shi na aiki duka waɗannan nasoci sun tabbata sai mu'tazila sun kace a'a ai lahiran Allah bai buƙatar sakeli kai na kake buƙatar sakeli don haka ba a wai da an kace wa nadhul mawazina ba ana nufin mizani daban-daban ba na farko dai sun ce mawazin kawai kowa mizani guda gare shi na biyu sun kace kuma a'a mizanin wai ba za a ɗauko mizani ba irin wannan na duniya kawai kinayatun anil adli za a yi adalci to kaga wannan duk ya saba mun zahirin lafazin alqur'ani sai mu ce a'a mawazin jam'i ne kowane mutum yana da nashi mizani za a auna shi a auna kuma mizani na aikin shi a auna shi kuma mizani na takardun shi kuma a auna sannan cewa a'a babu mizani da Allah ce wa nadhul mawazina aiki na yatun anil adli za mu yi adalci ake nufi ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni sai su ce to ai Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sai mu ce na abinda ake nufi ba su da wani matsayi da kima a wajen mu domin in ka ce la uqimu li fulanin waznan ba kana nufin bai da nauyi kana sa a kai a wajen ka bai da kima mun gane wannan to wa qudiya bainahum bil qist za a yi hukunci tsakankanin su da adalci wa hum su la yuzlamu da ba za a zalunce su ba ba za a zalunci mutane ba ba za a zalunci aljannu ba ba za a zalunci dabbobi ba domin ce bainahum hadda dabbobi sun shiga a cikin shi haka ne ko ba haka ba malam mu je aya ta gaba sai Allah ya ce mu
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن الله
na'am ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حقّ ولكن أكثرهم لا يعلمون na'am kamar yadda ibnu ashur muke tafiya cewa da shi muke galibi wato farawa game da bayyana abin da ya shafi ilmul munasabat ita wannan aya ala sai ibnu ashur yace tadhilun mun faɗa cewa azzailu da larabci shine mi wutsiya amma da nan sun cika bayani saboda idan kai ya wuce ai wutsiya mutan ni take ciko ne ko ba haka nan bane don ka gane uslubi ne na malamai wato in baka san abu ne ce tazyirun wuce akwai cikin qur'ani babu wuce cikin qur'ani bane ce ko shirme ne ba shirme bane uslubi ne na bayani ko ba haka nan bane ko ba haushe sai ka ji in al'amari na kace kai wannan al'amari ya girma sai ce ma kunne ne ni ne ne jakkan na baya kaga na ai ba zan canja ki ne yake nufi ba kai ne baka gane usulubin ba to shi yasa da yawan mutanen da busu karanta ilimin nahwu da sarfu da balaga da adab ba sai ka iske wajen lokacin suna da wato nauyin fahimtar inda an ka sama gaba domin shi yaren in baka san shi da kyau ba ba za ka fahimci alqur'anin da kyau ba ko ba kanan bane mun sha faɗar irin wannan li kulli lugatin khasa'is kowane yare yana da nashi uslubi alaramma yanzu misali idan nice da nice maka fasara min sanaj'alu sirwalan wahidan za mu sa wando guda idan ka ce ma balarabe sanaj'alu sirwalan wahidan zai gane eh tambaya nake yi kaga balarabe in ka ce mai sanaj'alu sirwalan wahidan za mu sa wando guda da kai sanaj'alu sirwalan intabe sanaj'alu sirwalan wahidan ma'aka eh balarabe sai ya koma tambaya me yasa sanaj'alu sirwalan wahidan ko ba ka bari to in ka ce da larabci ibnul hawa alaramma ɗan iska ko ba ka nan bari to balarabe suna gane ɗan iska akwai wani malami ana fassara hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khamsu fawasik ko ba ka nan bari akwai fasikai guda biyar ana kashe su fil hilli wal haram sai an ka ce fasikai sai ce ku bar fassara da fasikai don shi fasiki ya ce kamar larabci na tunda daga fasaka ne ya fusuku ya ce ‘yan iska ake cewa muna ganewa in ka ce ma balarabe na asali ibnul hawa in dai ba yana jan hausa ba bai gane babin da ka ce sai cikin ibnul hawa eh fils de ban irin larabcin gai faransa ga na mutanen mu ce ce attention fils de ban in ka ce ma baturen faransa fils de ban est ce yana ganewa ba ya ganewa to li kulli lugatin khasa'is idan baka karanta adab da balaga da nahwu da sarfu irin waɗanda abubuwa ba za ka fahimce su ba to Allah ya kyauta ibnu ashur yace tadhilun mato cikon magana ne kenan yace tanhiyatul kalam al muta'alliq bi sidqir rasul wal qur'an an zo karshen wurin da za a bayyana wato gaskiyar manzo annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani wa ma ja'a bihi min al wa'id da abin da yazo da shi na tsoratarwa na azaba wa taraqqubi yawmil ba'thi da jiran kuma ranar da za a tayar da mutane wa yawma nuzul al azabi bil mushrikin da ranar da azaba za ta saka ga mushrikai yace wa hadha ishtamala wa qad ishtamala hadha at-tadhyil wannan tadhyil kenan cikon magana ya kumshi ala mujmali tafsiri zalika al-gharad wato adunkulen abinda wannan manufa ta kumsa duk abinda yazo na tashin alkiyama da abinda kafirai suka ƙaryata ko suka yi nuna ayi kaza misali su ce a kawo wani alkur'ani ko su ce alkur'ani sihiri ne ko su dai wasu abubuwa da suke shakkar ƙudura Allah to wanga aya sai ta zo ta yi ciko ku saurara ala inna lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai nawa ne na Allah to dan haka duk abin da kun ka gani Allah ya yi shi kuma babu abin da ya gagare Allah in kuna ƙaryata Qur'ani ku yi hattara dan alqur'ani magana Allah ce sannan ba za ku irin jaye ubangiji ba in kuna ƙaryata kiyama wallahi ku sani duniyar nan da lahirar nan na Allah ne in an ce muku za a tashin kiyama kuna ƙaryatawa ala inna lillahi ma fis samawati wal ard suna cewa yaushe ne mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina to inna lillahi ma fis samawati wal ard wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih ko ba kan bane inna lillahi ma fis samawati wal ard sai zama to mi tazyil ma'ana cikon magana ne to kaji abin da shi ibnu ashur ya tafi akan shi to ala ala ran mai zamu fassara ta da Hausa ko saurara harfu tambihi ko dan dan qur'ani yune yace wai malamai sun ce wai wai alif lam mim ba ta da fassara alif lam ra ba ta da fassara ce ƙarya ne ba su sani bane yace ja aya ala ran ba ala ran ce bismillahir rahmanir rahim alif lam ya ce ku saurara Allah yana magana eh san su abu suka hada kirawo inda suka yi ba a yansu eh Allah ya kyauta to kaji ma'anar alif lam mim al-ramma ba wai kace Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ba ko ka kace tushiru ila al-i'jaz al-qur'ani ko eh sun kace alif lam mim ma'anar shi ku saurara Allah yana magana a gani to yanzu amma inda zaka duba cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an babi na adawat allati yahtaju ilayha al-mufassir sai kaga ala ya kawo maka ma'ana sannan kuma idan ka duba cikin littafin abin nan ban sani ba in ban manta ba ina ganin ibn qutayba in ka diba cikin ta'wil mushkil al-qur'an zai kawo maka amma yanzu cikin tafsir al-qurtubi zamu dauko ma'anarta imamul qurtubi yace ala kalimatu tambihin kalima ce ta fadakarwa lissami'i ga mutumin da yake saurare tuzadu fi awwalil kalami ana kawo ta nan yace tuzadu ba shi na nufin an ƙara cikin qur'ani ba intabe ma'ana ana kawo ta sai kai hattara dan kaka ce malamai sun ce cikin qur'ani akwai zaid yace tuzadu fi awwalil kalami ai intabihu ku fadaka to shine sai malaman zo suka sun ce ko saurara lima lima, lima aqulu lakum nan ya ce lima aqulu lakum ina ganin ko kuskuren taba'a ne an kai ko mantuwa ce domin ya kamace intabihu lima aqulu lakum ba lima aqulu lakum ba domin in ya koma lima aqulu lakum ya koma ta'li an gane ko to kaji ma'ana ala ko saurara ko ba ka nan bane shi yasa an zo ana karatun hadisi sai a ce ala wa inna likulli malakin hima ba ba karan bane wani bi ma yara waka suka yi sai a ce ala ku saurara wa inna li kulli malakin hima lalle kowane sarki yana da iyakokinsa karatu na shi yaro wani bi idan an kamar da abu kamar dan waƙe waƙe haijin daɗin shi eh ba ma yaro ba yanzu har da manya ma su ma suna so haka eh sai an hada da dubara To, yanzu sai mu dawo cikin abin nan tafsirin jalalaini mu samu ɗaiɗaikun kalimomi kafin mu je zuwa ga wato fassara abin da waɗannan kalmomin suka kumsa. Mai jalalaini da an ka zo ala inna lillahi ma fi samawati wal ardh kaga bai kawo komi ba kenan ala ku saurara inna lillahi lalle ya tabbata na Allah ne ma fi samawati abinda ke cikin sammai wal ardi nan aljinsiya ce da kasai dan kaka ce da ƙasa domin in kace ƙasa ƙasa nawa akwai bakwai to kenan ƙasa guda in ka ɗauke ta al ahadiyya to su ƙasa guda shidda abinda ke cikin su nawa na na Allah na to na al sai ka ce mina na Allah ma jinsiya sai ka huta jinsin ƙasai dan akwai yan ta'adda eh ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala ku saurara inna wa'dallahi lalle alqawarin Allah bil ba'si na tayar da mutane da Allah yace zai yi wal jazai da mi sakamako tace mi haqqun gaskiya ne ai sabitun abu ne tabbatacce walakinna aktharuhum sai dai da yawan su ai annas mutane la ya'lamuna busan zalika ba wannan na fata an fahimce ni da yawan mutane bu sani ba amma matsalar me ya kawo musu wannan me ya kasu sun musan da akwai kiyama ba saboda sun bi shedan domin Allah ya halicce ka kuma kace Allah ba zai iya tayar da kai ba kaga kai ni wanga ai ko ko a hankali ka duba ka san dai wanda mutum ya kama hanyar da ba mai kyau tunda bai yiwa a ce wanda yayi abu ya kasa gyara shi misali da nake bayarwa yanzu mota idan aka yi ta tan lalace sai aka kai ta kamfani sai an ce kamfanin bai iya gyara ta akwai kuskure ko babu to dan adam can da babu ka Allah yi ka yanzu cikin ka lalacewa nayi an kasa cikin kasa to menene zai gagara Allah kuma ya sake halitta shi a hankalce mun ji wannan da kyau na'am la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas gashi nan awala qad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun afa ayina bil khalqi al-awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid eh Allah duka wannan cikin Qur'ani zaka iske wannan to sai mu zo zuwa ga masailkin da ke ƙarƙashin wannan aya an ramma bari mu ɗauki mas'ala guda biyu guda ta balaga a balagantance guda kuma ta aƙida a aƙidance sannan sai mu ruhi da bam guda cikin dama gani an ramma hakan gana karatun yake masadir da maraji sai ka riƙe su ka san inda suke mas'ala da ta zo sai ka ɗauka to da wanne za mu hara an ramma da dama gani za mu hara ko ko mu fara da balaga ko ko mu fara da aƙida a cikin da dama gani to yanzu bari mu fara da balaga idan na ji wasu na sun ai balaga e dama ganin nan sun fara jin bambamawin shi sun fara yawa to bari mu fara ba ko ni littafin na at-ta'birul qur'ani hau a cikin littafin at-ta'birul qur'ani duba ka gane shi da kyau kai mai kallo yawwa na ustadu Dr. Fadl Samar Ra'i taba ta Daru ibn Kathir a shafi na ɗari wato da goma sha uku bayanin zai fara an gane ko har zuwa ina ganin ya kai shi shafi na ɗari da abin da ɗari da goma sha tara to kaji inda ya fara bayani to ga balaga ta wadda annan imam ko mu ce ad-doktor ko ustazu doktor fadl samar ra'i yace cikin qur'ani wa min tarifi dhikri wal hafi fil qur'anil karim yana cikin tarif ma'ana abu mai ban mamaki an gane ko cikin alqur'ani mai girma dhikrul mawsuli wa hasfihi wani lokaci qur'ani sai shi faɗi al-mawsul yana nufin asma'ul mawsula wani lokacin sai ya shafe ta yace bari in baka misali yake cewa faqad zakara al-qur'anul karim al-isma al-mawsula fi mawatin fi mawatina ko ba haka nan bane a wadansu wurare qur'ani ya faɗi ismul mawsul wa hadafahu fi mawatina ukhra sai ya shafe shi a wadansu wurare faqad qala marratan lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi bi takrir ismil mawsul kaga ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma nawa kenan biyu wa qala marratan lahu ma fi samawati wal ard falam yukarrirhu to shi ko in an ka ce qur'ani ya maimaita abu kaga wani sai ce kai wannan harf da ka rike inda an ka ce ma fi samawati wa fil ardi ka ce ma fi samawati wa fil ardi ko ka bari inda an ka ce ma fi samawati wal ardi ka ce ma fi samawati wal ardi to an ka ce to menene hikima sai ka ce kai haba babu wata hikima dai haka na Allah ya ga dama ka take kwancinka ko baka nan bane amma malaman da suke ma alqur'ani hidima suka ce a'a akwai hikima sun ka ce cikin bakara Allah ya ce lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanituna a cikin an kabut ya ce ya alamu mafi samawati wal ardi bai ce wa mafi ardi ba sannan a cikin suratul hashir ya ce sabbaha lillahi mafi samawati wa mafi ardi amma cikin suratul harid sai ce sabbaha lillahi mafi samawati wal ardi ko ba kadan bane to wai menene hikimar da ta sa alqur'ani yake yin wannan yace waɗansu zaka ganin cewa kawai su ce kai babu wata dogon ma'ana yace amma idan kakkalla zaka gane akwai hikimar da ta sa qur'ani yake yin wannan ina fata an fahimce ni ya sun ka ce فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد إذن قرآني ينصن يأنبت ديكو ذكر الموصول سيكاو موصول معنى إنك قرآني يكاو ما كما يساتي كاو ما كوكا يكاو من يكار كاو من to yana son sai yayi bayani ne ya fayyace bayani game da abin da ma din nan ta kumsa koman amma in kaga bai kawo shi ba to galibi ba zai bayani kan wannan ba ba sani ko mun fahimta ba to bari ba da misali wani yana cewa kai ni dai har ka ban gane ta ba sai Allah ya ce a cikin suratul abin nan suratul az-zumar wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati sai ce mi wa man fil ardi illa man sha Allah kaga nan ayyahu man so nawa so biyu to daga nan sai bayanin yan wuta da yan aljanna shigo ka gani ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس بالقسط يرسل موسى على رمى تو كاغري تو أما أتكين سورة أبنن تكين سورة أبنن تكين سورة المجادلة Allah ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ko kaga da ce ma fis samawati wa ma fil ard ya maimaita ta saboda yana son ya nuna maka kewaye wa ilmi sai ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ina fata an fince ni ma'ana dai da kadiya ce ma fis samawati wa ma fil ard yana son yayi bayani ne akan bayani fayyatacce akan abin da ya shafi halitta kaga a cikin suratu saba ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi tami wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakim alkhabir ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha ina fata an fice ni amma cikin baqara da yace wa qalu ittakhadha allahu walada bal lahu ma fis samawati wal ardi tami kullun lahu qanituna badi'u samawati wal ardi kaga bai shiga zancen bayanin halitta ba mun gane wannan kaga misali da yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi a cikin wato ra'ad yace taw'an wa karhan tatami wa zilaluhum bil guduwi wal asal kaga nan yace man fis samawati wal ardi abe maimaita ba kaga bai bayanin mutane ba amma da yazo cikin suratul hajj yace alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم to kaji balaga ta alqur'ani ma'ana dai abinda ake son a ce duk in kaga ya maimaita ma to ko man to zai yin bayani ne yana son ya fayyace bayani wanga galibi ne a cikin alqur'ani muna ganewa idan kuma kaga bai maimaita ba to bai da buƙatar ya fayyace bayani kansu dauka misali a cikin suratul abin nan suratul hadid da yace sabbaha lillahi ma fis samawati sai ce mi wal ardi wa huwa al azizul hakim kaga wal ardi ko sai ce lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kaga ba idan can halitta ba amma yanzu in ka dauki suratul hashr ko ba haka dan bane an kawo ma fis samawati ma fil ardi dama sabbaha masu ma fis samawati ma fil ardi ita hadid ita ne ce adda wal ardi amma hashr wa ma fil ardi ko ba haka ba صفي وما في الأرض لي كما هكذا تدكن سو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون don haka sai ka gane balaga ta alkur'ani ya kawo misalai da dama da ni dai na dan baka misali ne don haka sai ka riki wannan bayani ne nawa da ya shafi mi alarma balaga to sai mi kenan aƙida kan alramma ai bayanin aƙidan nan ko to a cikin littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd ala al-mukhalifin fiha ina fata an fahimce ni kadiba tun daga shafi na 315 ina fata an fahimce ni sai ka zo shafi na ɗari uku da ashirin da biyar safaha nawa kenan goma to bari ka je da bayanin shiki ba dogon bayani da yi maka ba ya ce ƙa'ida ka gane ita wato alƙawa'idul usuliyya suna shiga har cikin ilimin aƙida suna shiga cikin tafsiri kuma suna shiga cikin ilimin hadisi don a fahimci hadisi don a fitar da hukumce hukumce riƙe ya ce ƙa'ida ma al-mausulatu tufidul umum ma al-mausulatu tufidu maza domin an ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard anan kaga ma nan mausuliya ce in an ce ma mausuliya ita ce wadda kana iya cire ta ka kawo allazi wurinta kaga ala inna lillahi ma fi samawati kana iya cewa ala inna lillahi allazi fi samawati to ita wannan ma al mausuliya tufidu madha tufidu al umum ya an ce yusabbihu lillahi ma fi samawati duk abin da ke cikin samai da kasai ai ya shiga ciki muna garewa to amma nan al'umum ana iya takhsisin shi an gare ko tunda an ce ma fi samawati umumi na ko to ana ma ya kamata ai takhsisin shi ko in akwai takhsisi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai a ce to banda kafirai domin su ba sa tasbihi ga Allah subhanahu wataala kaje takhsisin da zakai alaran magawo ne ya darbe ka eh to yanzu ya za mu gane wannan tana da tasiri game da aqida an gane ko waɗansu sun ka ce ai ba za a karɓe khabarul ahad ba ko ba ka nan bane sun ka ce khabarul ahad in ya shahi aqida ba za a karɓe shi ba ko kaza ko kaza ko ba ka nan bane sai mun ka ce a'a wannan ya saba ma alqur'ani Allah ce wa ma atakumur rasul wa ma nahakum anhu khabarul ahad shi daga cikin abinda ya zo daga wajen manzo ko bai daga ciki shikenan don haka a aqidance alramma ما تفيد العموم لا يرد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا mun ji wannan ƙa'ida ta biyu ka san mu'tazila da khawarij suna cewa wanda aikata kaba'ira su khawarij sun ce ya kafirta ko ba ka nan bari kuma Allah ba zai gafarta mishi ba su kuma mu'tazila sun ka ce manzila bainal manzilataini ko ba ka nan bari to sai mu ce ma tufidul umum Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma tufidul umum dukkan abin da ya zamanto ba shirka bane ya shiga karkashin wannan dan haka ka ce dole Allah ba zai in ba zargar dan adam ba Allah ya ce yana in ya ga dama yana gafara ka ce Allah bai gafara to kai ku kai a matsayin ka nawa ko ka koma irin America ga shedaniyar duniya mai zuwa tana ba mai kasashen mutane tana kama shugabannin kasashen mutane ka ce Allah ba zai yi ba kai a matsayin ka nawa to don haka aqida ta ahli sunna ko da mutum yana aikata kaba'ira in Allah ya ga dama yana mi yana gafarta mishi bi dalili anna ma tufidu al-umum wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha karkashin wannan kuma abinda mala'iku suke rubutawa shin mala'iku suna rubuta bakin abin da ka faɗa ne da abin da ka aikata ko ko abin da ke cikin zuciyarka abin da ke cikin zuciyarka in ka aikata shi wanda bai da kyau ɗau ana rubuta shi ko ba a rubuta ba a rubuta to yanzu ya za a yi kenan tunda Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi to abin da ke cikin zuciya ha kuma Allah ɗin sa abin da ke cikin zuciya ba sa rubuta a ramma sai malamai suka ce a'a za su rubuta don Allah ya ce wa inna alaikum kiraman ya'lamuna ma taf'aluna ma tufidul umum idan zuciyarka ta aikata abin da bai da kyau Allah zai sanar da su sai su rubuta ni faham au kaje da magana take mun gane ko eh ana ran da haka sai ayi hattara to sannan kuma sai malamai sun ka kawo wata mas'ala shi idan ɗan adam ma almausula tufidul umum tana da alaƙa da aƙida shin wai da an ka ce ɗan adam ana ƙara mishi kwanuka idan yana sadar da zumunta kamar hadithi na Anas bin Malik radiyallahu an wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari ya zo cikin sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi ko aw yunsa lahu fi atharihi wa tariwa wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah ya sadar da zumunta sai dan Qur'ani ya ce to kai kaji wai wani hadisi ya ce wai wai wai ana ƙara ma mutum wai wai kwanaki bayan Allah ya ce idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna wannan hadisin ƙarya ne to shi ko inda yake da wauta sai shi ƙaryata Qur'ani bai sani ba don ya ƙaryata hadisi muna ganewa ma mausuliyya tufidu madha al-umum yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah ne in ya gar ba fa'alun lima yuridu na ba la yus'alu amma yaf'alu to kai gashi na Allah ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit in Allah ya gada ma ya ƙara ma mutum sai ya ƙara mai shekarun nawa ne dan adam nawa ne to waye isa ya hana Allah ya ƙara in yayi niyya a alqur'anance eh sai abu na biyar wajen ala inna lillahi ma fi samawati ma fil ard ma al mawsuliyya tufidu al umum wata rana al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin yana tafsiri sai wani bijiro masa da tambaya yace shin wai akramaka allah idan mace ta zamanto ya aljanna an gane ko kuma bata yi aure ba a duniya sai ta mutu to kuma ba ta da miji kaka za a yi ko ko mace ta yi aure amma mijinta bai shiga aljanna ba to ya za a yi da ita kaga mutane suna da rikici duk da yake mun san cewa in miji ya shiga aljanna mata ta shiga aljanna ai yan aljanna ne ko amma in ta yi aure mazaje daban-daban wasu sun ce mijinta wanda fi samun babban matsayi shi za a bata wasu malamai suka ce a'a mijinta ne wanda ta mutu a hannunsa ko da shi da adda karamin matsayi kuma hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Nasiruddin Albani cewa ita tana zama ne ga mijinta na ƙarshe muna ganewa to amma mace da bata taba aure ba sai ta mutu kuma ta shiga aljanna sannan ko kuma a'a an aure ta amma mijinta bai shiga aljanna ba kamar matar fir'auna eh a alqur'ananci fir'auna dan mutana ko ita ko aljanna ta to yanzu za a yi sai an ka tambayi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace to shi yanzu bai tuna wani dalili amma zai yi aiki da ka'ida ta usulul fiqh an gane ko shi yasa shi ilimi akwai karanta mas'ala akwai kuma sanin ƙa'idodin da za su taimaka wajen mi istinbatin mas'ala almalaka al'ilmiya. Usaimin ya ce za ta samu miji tabbat don Allah ya ce, Walakun fiha ma tashtahi anfusukum walakun fiha ma tadda'una ma tufidul umum kuma Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yunu wa antum fiha khalidun yace don haka sai ta samu miji alaran ma kajo da magana take to ala inna lillahi ma fis samawati lalle ku saurara abin da ke cikin sammai wal ardi da abin da ke cikin kasai ko lillahi na Allah ne ai tabbatacce na qad asalin magana ala ma fis samawati wal ardi lillah sai at taqdim wat ta'khir li yufida madha li yufida al hasr na Allah ne shi kadai to yanzu wannan ita to ai mutane suna da wani yankuna a ce shugaban kasa kaza yanzu irin su Donald Trump shine shugaban kasa America to kuma an ce duka na Allah ne sai a ce a'a dan musu na Allah yayi qul illahumma malikal mulki ni ke nuna mulki na Allah ne Donald Trump an kada shi zabe yace bai yadda ba kuma sai da an kai shi kasa kuma aka fitar da shi tsiya tsiya daga White House wanda yake nuna maka nawa ne na Allah ne abin da yake nuna maka duniya ta Allah ce Allah ya ta da wuta a garin Los Angeles kuma sun ka kasa kashe ta yana nuna nawa ne Allah subhanahu wata'ala ne to ala inna lillahi ma fi samawati wal ard imamu damagani a cikin littafinsa al-wujuh wan nadha'ir a mujalladi na farko wato a shafi na ɗari da uku sai ya ce idan kalima ta zo ta al'ard kalima ta al'ard a cikin al'ur'ani ya ce ala arba'ata ashara wajahan ma'ana goma sha ɗaya ta ka ɗauka ya ce na harko al'ardu bi ma'ana aljanna ƙasa aljanna an gane ko wa ƙalu alhamdulillahi lalazi sadaƙana wa'adahu wa aurasana al'arda na tabawwa min aljannati haythu nasha dan waccan ƙasa aljanna aka nufi kada ji Allah ko yace kuma al-ardu tana zakwa baitul maqdis bi sham wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha yace na uku al-ardu tana nufin madina an gane ko khassatan an gane ko ardul madina khassatan ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fabudun nuna ana magana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina an ce su yi hijira su tai Madina na hudu yace al-ardu yace yana ana rufe Makka awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha nabiyar in an kace ard ana nufin kasan Misra qala ja'alni ala khaza'inil ardi yace inni hafizun alim nan na kasan Misra ake nufi na shidda al-ardu bi ma'ana al-islamu abin nan أرض الإسلام خاصة أنا في القصد مسلمي سكر إيكو أكنتا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض كنا قصد سكر إيكو أكنتا نبقى إن أنكت الأرض أنا في جميع الأرضين دكا كسا شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ننتشى في دكا كسا نتقص الأرض يراد يريد به القبر أنا نهن قبري يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أي القبر دغنا أميدا سو نتقص نترى koko ya zamanto in an ce an daidaita ka da ƙasa kenan ta koma ta koma maka kabari na tara yace al-ardu at-tihu an gane ko shine wato ƙasar da an kai ɗemuwa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardu sai kuma na goma al-ardu ana nufin al-qiyama ƙasar al-qiyama يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كسك قيامة كنا وأشرقت الأرض بنور ربها نشاء ديا الأرض تنفين القلب يتي أنجو يد أبو أنغاريكو أبين ديكي أنجو القلب أنا نفين زوتي أن أدم كما إن الله يتي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض nan misalin zuciyar mumini ce ake basuwa domin kamar ana nufin ayoyin alkur'ani kamar ruwa ne in sun sauka ga zuciyar mumini za su yi amfani shi yasa wadansu malamai sun ce al'ardu na alqalbu ake nufi amma muthilatul ardu bil qalbi ne sai kuma na goma sha biyu in an kace al'ardu yace sahatul masjidil jami'i kenan hilin masallaci fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi kaga sai fassara shi da ke wato gehen masallaci amma nan ana iya ɗauka shi kawai ko shiga cikin gari sai na sha uku shine al'ardu ana nufin alƙadamu ko dudduke kenan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ai bi ayyi qadamin tamut baka san da wace kafa ne zaka mutu ba alaramma amma dai bi ayyi ardin tamut a dauke shi a matsayin ƙasa sai na sha hudu al'ardu yace yuridu bihi al-islamu wa fihi al-kufru kasar da ana iya samun wato kasar da akwai musulmi akwai kafiri a cikinta wa qara nuhur rabbi la tazar على الأرض من الكافرين ديارا المراد بالأرض كنا الإسلام كسد أكو مسلمتي وقيل يا أرض بلا إيمائك يتي الأرض الذي شمله دعوة نوح دون وسنتي النبي نوح أزامن إنشي أوفانا بيغم دنيا ما تو كاجي الأرض الأرض تنا إيروكا ما أنا تي تي تي زوا غوم شاهدو ruwan ba mabambai na cikin mi dama gani ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'adallahi haqqo lalle alƙawalin Allah gaskiya na tunda Allah ya ce kiyama za ta tsayu za ta tsayu ko ka dauki wa'adallahi Allahu ma'rifa wa'da nakira nakira in an kai atafin an kai idafa ta zuwa ga ma'rifa ta koma mi jam'i dukkan alƙawullan Allah gaskiya ne ma'ana duk abinda Allah ya muku alƙawali to zai tabbata da na azabar Allah ya musu alƙawalin za a kayar da su a nan duniya sai yuhzamul jam'u sai ta mi wa yuwalluna dubur wannan alƙawali ya cika Allah ya ce wa idh zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab wa'ad Allah haqqun ay wa'ud Allah haqqun sai da to dukkan alƙawlan Allah gaskiya na don Allah bai ƙarya kai dole kai ƙarya don mata ka ma tsoron ta kai wallahi sai ta ce tana son kaza kuma ba ka da kace ina yi miki sai sahiya ta wahi ce kai Allah kai shi ne lahiya walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su da sani aran ta aran ba kuma fassara wannan aya ba karanta mu da ita huwa yuhyi
هو يحيي ويميت na'am وإليه ترجعون ƙara guda ƙara guda saboda abin nan يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم Mhm.
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء Mm.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة Mm.
وهدى ورحمة للمؤمنين abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh